بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyar ga watan muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina amma yau sha biyar na'am na'am wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na ɗari da goma hadisi na ɗari bakwai da talatin da shida a wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan inda za mu tashi darasi na ɗari da sha ɗaya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu malami ce babu ihlal min haythu tanba'atu rahila babin da yake magana akan kullu niyya ko daga murya fara cewa labbaik allahumma labbaik shine abin da ake nufi shine al-ihlal abu mu karasa na baya wacan a baya yana kamar inda kuka sake oke babu amr alil madina ko bil ihram min indi masjidi zil ulayba to babu talbiya kenan nan ne da talaɗauki haka ne ɗari bakwai da talatin da da bakwai to na gani babu amur ahalil madinati bil ihram ni indi masjid zai hulaifa babun da yake magana akan umartar shi ne babi na hudu kenan wato umartar mutanen madina su dau harama daga masallacin zulhulaifa wanda mun faɗa akwai masallaci a gurin an ibn umar radiyallahu anhu ma kana an karɓo daga ibn umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake ma Allah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da miki Allah tabbata a gare shi bai daga muryarsa ba domin al-hilal shine kamar yadda na faɗa a baya shine rafa'u sauti domin kanu yarfa'una aswatahum bitalbiya sun kasance suna daga muryoyin ta hanyar yin talbiya labbaik allahumma labbaik kowa yana yi ba ta da wani ya gaya musu ba shi ake kira da al-ihlal to annabi alaihi salatu wassalam Abdullahi da Umar yace bai kasance yana daga muryarsa bai fara yin talbiya ba ce sai a masallacin Zulhulaifa inda muka faɗa wannan Zulhulaifa da akwai masallaci a wannan gurin kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata to sai yace ya'ani masjid Zulhulaifa yana nufin masallacin Zulhulaifa ba mu da iskali a nan kun faɗa a nan da ake fita da an fito daga wanka a shiga masallacin za ga mutane suna ta salloli raka a biyu shine masallacin zulhulaifa bayan kusa da guri ne gaba ɗaya da kasuwar da ban ɗakunan da masallacin duk a guri ɗaya sai dai yana da girma gaskiya sosai kuwa sai babi na gaba kaga wannan kafin mu je abin da zai nusar da mu abu ɗaya za mu ɗauka shine girmama wato wannan ɗakin da kuma tsarkake shi babi na biyar babu ihlali min haitu kan ba aitu rahila babun da yake magana kaji a can an gaya ma cewa annabi alaihi salatu wassalam ibnu umar ya ce a cikin masallacin zulhulaifa annabi yake ne yake fara yin talbiya akwai ta tambaya da nake so in yi karna manta a shekara ta nawa aka wajabta aikin hajji tambaya ce nitawa abin sati mai zuwa a shekara ta nawa aka wajabta aikin hajji yawa ta biyu bayan hijira da kyau ina so in ji wannan amsa a shekara ta nawa annabi alaihi salam tambaya ta farko kenan wannan ka bada amsa ko babu da matsala a shekara ta nawa annabi alaihi salatu wasalam yayi aikin haji ko kuma in fara ta biyu aikin haji nawa annabi yayi daya ita ma wannan kun bada amsa to a shekara ta nawa annabi alaihi salatu wasalam yayi aikin haji shekara ta tara kun yadda da shi shekara ta tara to tambayar duk wannan da amsoshin tambayar ita ce daga shekara ta biyun nan zuwa ta tara inda an aya aikin hajji ta fara shekara ta biyu a shekara ta biyu zuwa ta tara ba a aikin hajji ne kowa na yi eh shekara ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas banda ta tara da annabi yayi ana aikin hajji ko ba a yi ana yi ta na to daga ya ce ba wajibi amma ku kun ce ana yi idan ana yi a wuta koyarwa uwa ake waye ya koyi yadda ake kallabi tun daga can an ce aikin hajji annabi yayi guda ɗaya tilo don lokacin da annabi zai aiki hajji gaba ɗaya kowa su kowa ya rika aka ce wuce da aka fita don kowa yana so ya ƙi wato wato ihtimami da annabi alaihi yayi koyi da shi kowa daga garuruwa har ɗan cikin wanda suke kusa da zulhulaifa sai da suka tafi inda yake wanda suke fa zulhulaifa ga su ga wato miƙati amma sai da suka tafi gurin annabi alaihi salatu wasalam ai a lokacin an ci maka daga an riga ta zama wato maka ta zama garin musulunci kowa ya narke na annabi alaihi salatu wasalam kenan to ai yanzu sun ba mu amsa cewa wasu sun yi shine tambayar da na musu cewa to tunda wasu sun yi a karkashin koyarwarwa domin ga can mala albani an littafi sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da yake sifatu salati kamar kana kallon annabi yayi aikin hajji haka ya kawo ta hadisin jabir dogo dama hadis matsalar aikin hajji ba hadisin da yake na jabir jabir inganci babu domin shi ne ya rika gaya ma ga yadda aka yi shi ne shi aka yi sai dai aka je guri kaza kaza ake yi da guri kaza kaza aka yi za mu ji nan gaban mun zo maganar tamattu'i da ifradi tambaya ta shi ne dama tunda kun ce an yi waye koya musu yadda aka annabi ta ina na a karance theory ba practical ba haju burhana kuma yin kunjo sadiki yawa na'am din a jahiliya ana yi ko tun bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya sabunta ginin ka'aba to da suka zo sai suka dora saboda haka kana so ka ce daga shekara ta biyu nan zuwa ta tara irin tsarin da jahiliya ta koyo irin da musulmi suka ci gaba da yi ko kuwa da bambanci malam muhammad ya ce theory akwai theory cewa an karantar da su ga yadda za a yi aikin hajji ka yadda da shi ko baka yadda ba cewa akwai theory cewa annabi ya karantar da cewa ga yadda za a aikin hajji amma shi ne bai ba mu tafi a wannan hansoshin na ko ku za ku dubo za ku duba wannan munakashin da muka yi na ji daɗin ta domin ya nuna kuna bibiyar abu ko mutum bai aikin hajji ba abin ya dame shi misali ya nuna haka amma ku tafi a iya wannan amsa ko za ku ƙara dubawa magana ka da nam nam eh eh nam eh mm. ga wasu dalilin sannan sai na abubakar ya yi amirul hajji kafin wannan dalilan nake so yanzu ana ruwansu domin wani ya ya kimbata kawai ta nan sai ya nuna ya ce an ci karo kana samun dan jamhuri yake ƙarya ne ba mai ba ba ki kara ta tara misali amma ga shi yanzu kuna tumbudi ba ma amai ba tumbudi ake an fara fito da kaga malam Muhammad yace annabi yana waka yayi amirul hajji kafin annabi alaihi salatu wassalam yace na za aikin hajji wanda muke so muke mun samu karatu mai yawa a sosai an fahimta da kyau ko sannan can gurin cewa labbaika waye ya amsa din sai annabi Ibrahim da Allah yake wa addin nabi bil hajji atuka rijala kaga kila akai da Allah ya kira kuma waye ya amsa sai annabi Ibrahim ya amsa kai ma yanzu da kace labbaikal koyi kai dai domin kafin ka faɗa shi ya fara amsawa an fahimta da kyau ko wannan matsalar na ji daɗin ta gaskiya Allah ya saka da alheri saboda haka wannan shine an gane kaga abun ba iskali sannan maganar da dattaye a farko a malamai sun kawo ta na cewa bayanan ake ta yi ana ta bayanai ne akan istihbabi na cewa an so ai haka amma bai zama wajibi ba sai da annabi ya yi wannan maganar ba tana da kyau sosai cewa can gurin kwadaitar da mutane aka yi ta yi shi za ma annabin bai je wadan da wajibi ne sai ya riga kowa zuwa haka ne duk wani aya da ta yi magana akan umarni na wajibi annabi yana riga kowa aikatawa eh na haka eh aka noke har sai da yaji ummu zalawa tace kai za ka fara eh kware ku ai musamman ma magana ka ta farko dakta cewa maganar cewa ba a wajabta ba malamai sun kawo ta cewa ba a wajabta ba an sai da annabi alaihi salatu wassalam ya bi wannan magana tana da kyau ku kara akan wayancan dalilan Allah ya saka da alkai to shine yace babi na biyar babu ilal min haythu tanba'i surahila to akwai wata magana shi ma da ake ta tattauna haza go suna kawowa cewa me bambancin wanda yaje aikin haji a kafa da wanda yaje abun hawa waye fi lada akwai hadisi da ake kawo a ce wanda yaje a kafa za a ba shi lada aikin haji saba'in ga wanda yaje abun hawa misali ire-iren wayannan wani wajen talatin da akwai wannan ko da malam nasu shek nasir din albani ya zuwa cikin silsilatul ahadithu da'ifa gaba ɗaya ɗibo su gaba ɗaya shafe kan su yace ba wani ma anzalallahu bi ahli sunna ba wani dalili da yake nuna cewa wanda ya je a kafa ya fi wanda ya je a jirgi lada ya wanda ya je a jirgin ba ya fi ka kashe kuɗi ba miliyan nawa ya kashe ko ba haka bane yawwa saboda haka ya kashe kuɗi mai yawa kuma shi daukan kuɗi ba mutum ya kashe a hanyar Allah ai imani ne imani ne akwai wanda ba iya taba kuɗin sa kana ina mutum ne wato ba ta iya yin aikin Allah saboda kuɗi za a kashe kuɗi za a kashe saboda haka a wajen maganganun gaba ɗaya to yi sa nan gaba ɗaya ya zo ya kawo ma akan yin ɗaga murya dangane da inda taguwar annabi ta motsa daga inda ta fara motsa kai ba kaga ai kana shiga daga inda ka daura niyya zaka fara talbiya cikin motar ka baka ci gaba da yi saboda haka yana kan taguwar sa tana fara motsawa sai fara labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik abun nufi bayan ka kulla niyya tun a cikin masallaci to da kawo abun hawa fa dora haji dan in baka yi wasa ba jirgi ko mota motar da zaka shiga ta kai ku maka sai ka ji kawai an ce fece da hira a ta hira wani alaji dama kana nan shekara bakwai kenan da rabon da mu to wannan hira ba za a yi zai har a je rabon da mu game da kai shekara bakwai kenan to wannan ba a bukatar sa shi za idan aka samu wanda za su yi faɗakarwa sai su mota na ɗagawa sai wani ya miki ito jama'a abin da ya kawo mu kaza da kaza da kaza da kaza a yi bayani cewa kada a manta da talbiya duk wannan tunatarwar a yi ta ana samun wasu suna yi a cikin mota ko jirgi da ana yi saboda haka daga inda abun hawanka ya motsa kawai ka fara ka ci gaba da yin talbiya in ka gaji kai shiru in ma mutum ya gaji bacci ya kwashe shi da ya farka ya dora domin tafiya ce doguwa kamar yadda muka faɗa daga makka zuwa wato madina to shine yace ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ba ana Ubayd bin Jurayy annahu qala li Abdullahi bin Umar shiwa Ubayd bin Jurayy ya ce wa Abdullahi dan Umar imam ahlus sunna ya aba Abdurrahman ina da kunyarsa ya kai Abu Abdurrahman ra'aytuka tasnawa arba'an na ganka na ganka kana yin abubuwa guda hudu lam ara ahadan min ashabika yanawaha banga ko mutum daya cikin almajiranka yana haka ba ko mutum daya cikin almajiranka banga wanda yake haka ba wanda kuke tare da kana sai yace wa maliya wa ibn juray menene ya kai ibn juray haka ake in kaga mutum yayi abu a addini baka gamsu ba tambaye sa zakai ba munafurci zakai ba cewa wani me yasa kai kaza na kai kaza ne dalili sai karar da kai ko shikenan idan bai shi da hujja sai ka tambaya kaga daga nan shi ma ya san bai da hujja amma ba a inkari da kaga an yi abu ba a inkari domin wanda ya tabbatar da abu shine ya kawo ilimi ba wanda ya kore ba aka ce to almusulmi muqaddamun ala nabi wanda yazo yace akwai da wanda yace babu waye ya kai ilimi wanda yace akwai wanda yace babu bai kare mu da komai ba wanda yake akwai shi ya kawo ilimi zai bace me dalilin ka shikenan in babu kaga bai kawo ilimi ba kenan an kore to wannan shine to kaga ya ga yayi abu bai ma koma gefe yana surutu ba cewa yayi kaza kaza kaza aka mutanen mu ke mutum ya ce wallahi duk da ban sani ba ƙarya ne aka kaji wai sai da ya jahala kansa kuma ya ƙaryata saboda haka wannan ba daidai bane to kaga sai yake masa na ga kana yin wato abubuwa guda hudu sai ibn umar yace wa mariya ibn juray me ne kaga na yi ya ga ibn juray kare yace ra'aytu kalata mutu min al arkani illa ya illa al yamaniyyi naga rukunan nan guda hudu wanda suka ce wai ka'aba ai kusurwa hudu ne ko kibli haka saboda haka na gansu wato na ga kusurwa guda biyu daga ciki ba ka shafar duka kusurwoyin guda hudu sai biyu kawai shine al-yamani yayi wanda suke bangaren Yaman wanda suke cikin wato Hajar al-Aswad da kuma rukunul Yaman da ake fada rukunul Yaman da kuma na Hajar al-Aswad wannan kusurwar su ake kira al-yamaniyyaini amma wannan shine yaman rukunul yamani amma me yasa an kawo shi ne ala taglib an bayyana da kyau ko abin da suke kira kamar da ake cewa al-abu wal umma sai al-abawani ko ko al-abawaini al-maghrib wal isha sai al-isha'aini haka ne to shi ma taglibi ne kusurwar ta yaman din ita ce waccan din da kake fara zuwa wanda kake fara bi ربنا آتنا في الدنيا أزوى هجر الأسود ita ce rukunin yaman ta farkon wanda za ka ta yi kasa sosai an yi bar jikin wannan dutsen shi ne rukunin yaman shi ake kira rukunin yaman to sai ce na ga baka shafar duka sauran kusuroyin na can bangaren kafin ka zo rukunin yaman sai dai rukunin yaman da hajar al'asuwar su kaɗai kake taɓawa wa ra'aytuka talbasu ni'al al-shirkiyya na ganka kuma kana sa takalmi wanda aka yi da jimammiyar fata shine al-shirkiyya wannan irin takalmin da aka ga annabi ya cire lokacin da yake gaba kabanta za ku iya tunawa mun biya a can baya al-shirkiyya sai ni ko yawa saboda haka takalmi da aka je ne da fata yake kira shirkiyya ai kaga anan ne ya janyo an nai muku bayani a lokacin barbaran manta ba cewa akan matsalar da aka ce annabi ya cire ta kalma lokacin da yayi ne ya shiga makabarta sai suka ce ai irin wannan takalmin ake nufi ba kowanne ba asisi ya dai wani ta wani nau'in takalmi ne shi ake nufi wanda suka ce halatta shiga makabarta da takalmi muka ce aje ba iskari idan wani ya gamsu ba zai sa takalmi a kan makabarta ba ka kyale ka kyale shi haka ya fahimta domin akwai wanda suke wannan fahimtar har yanzu kai kuma da kaga za ka shiga da takalmi shikenan sai muka ce me dalilin su kuma shine suka ce ga hadisi nan da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa kafin ku fita daga makabarta mamaci yana jin karar takalman ake fara mai tambaya a ji ana sa takalmi ke ko to a ji ba ba da kima ke kada ka bai zuwa sa takalmi zauna a haka amma ba da suka ce idan makabarta a ta wanda suke magana akan sirkiya din suka ce idan makabartar da bula kwalabi da kaya to ko ji wancan da ya gamsu da wancan ya kamata ya sa takalminsa dan kai ya fiti kuma shi kenan kawai har yanzu in ka je kowace irin makabarta za ga akwai irin wannan in dai makabartar an samu mutane da yawa sun zo to za ga wani ya zo da cewa yana fahimtar ba za a shiga da takalmi ba har cikin manyan malaman ma akwai wanda har yanzu a haka ce karatu ne ba da ka kai ba kai ma kuma da ka gamsa a shiga da takalmin ba laifi kai ba shikenan to kun ji na biyu kenan ko astiftiya na uku wa ra'aituka tasbuku bi sufra sannan na ganka kana rina geminka da bakin tiri shine sufra ko kuma wannan da ake sawa mai kamar yalo din za ku ga an yale an sa shi yalo shine sufra kaga ai as-sufra wa ida ma yalo kenan ba waya ko na uku na hudu wa ra'aituka idza kunta bi makkah ne a hannun nasu idara aule hilala na ganka kuma idan kana maka mutane suna fara yin talbiya ne da zarar watan aikin hajji ya kaba sai su fara talbiya da zarar watan aikin hajji ya fara suke fara ne talbiyar amma ne shi ne baro walam tu hilla anta amma kai baka farawa baka fara daga murya da talbiya hatta kana yawmul tarwiya asira na tarwiya yaushe ne ranar tarwiya ranar takwas ga wata saboda ni ranar ne alhazai suke wannan ɗiban ruwan da ake aita kaiwa alhazai shine tarwiya ɗin shayarwa ranar shayar da alhazai ruwa tun a jahiliya ake wannan ran takwas ga wata ke saboda alkhairin mutanen maka za a yi ta ɗiban ruwa ana kaiwa alhazai kun ji guda hudu ko to bara ku ja musa qala abdullahi sai abdullahi da umar ya ce amma da arkan ga amsa ya ce suru ka ne da ka gani guda biyu ba na shafa kowai ne sai biyun nan sai ce fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mutu illa li yamaniyyi domin ban ga annabi yana shafa kowanne rukuni ba in ba wayannan rukunan guda biyu ba kaga da basu ba annabi sun je sun koyo ba ai da ba za kowa ba zai kowa inkari ba amma ran da aka ji aka ga annabi yayi dama kowa dan daga kai aka rike kowa tunturin da aka rike kowa yana so ga me annabi yake yi shi sa aka samu aikin hajjin da yafi kowanne cin koto a duniya ce bare kuwa duk da kana garin miliyoyi yanzu da ake fada domin kai yanzu miliyoyin wa kake koyi da kanka kake amma tan kokari ake kawai mutum da yake so a ga me yake yi dole a samu cin koto ko yawa kuma a nan lokacin ba da yana yi da za a ce an hau bene na ɗaya na biyu da za a rika ganowa ba kyamarar da za ta rika ɗaukowa kawai tana mai zumi babu dole cinkoson ya yawa sannan ga wata abin hawa amma yanzu dai in ba wannan wurce a ɗin ba ai ba wanda za ka gani a ne a doki a ka'aba yanzu a doki ko raƙumi a cikin ka'aba wallahi fito da kai lafi ka ce wai ai annaba akan raƙumi yayi fito da kai lafi to saboda haka wannan shine to kaga sai ce saboda ban ga annabi yana jafar kowanne ba in ba shi nan ba shi ma kaga ba cin koto da turmutsu a wannan lokacin a lokacin da mutum zai je ya yi kadai amma yanzu idan za ka aikin haji wanda lokacin corona nan shi ma yanzu an kewaye shi ba za ka je gurin ba kamar a kewaye nake ganin da justice cewa duk da ba mutanen da yawa an sa wani abu an kuma kewa ba za ka gurin ba amma da da ake yi rukunul yaman bai da wahala tabawa amma hajarul aswad sai a sai a karya ba wuya to addini bai dora ba dole sai ka taba ba hajarul aswad za ga mutun ya je ya tsaya an bulayi su suke ƙara sun fishe gurin an bulayi wai kowa sai ya taba garin wannan taba inda agogo a hannunka a tsinkan in ka tsugunna kasa ta taka wallahi za ga wayannan fararen sun fi kowa ko kawa farare ba ko kawa mutum di wani ya fito da ai dama ba wata kila ba daga lokacin umarar sa bane ko aikin haji kawai dawafi yake na na neman lada za ga rigarsa da an yaza kai yanzu da ka zo umara me kai ka kokawa ba ruwan ka annabi ya baka an baka wani zabin daban idan ba za ka iya zuwa gurin ba ka nuna shi kawai inda sanda ya tabo in babu sanda kana nesa ka nuna da hannu ka tumbaci hannun ka wuce yayi ba wanda yake wanda yake kokawa ladansa daban wanda bai ba dan wallahi wasu zaka mutun ya fito yana niki wai shi dai sai da ya taba ba wanda ya saka babu kaga wannan gurin da aka ce bala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj a lokacin wasu za ga har fada suke domin ka ta kai ko ka hankali jire ta zo raba sosai ko fararen nan ba su da hakuri haka suke yi wani ko baka sani baka taka shi Allah ya rama a aikin haji ko umara kai ka biya kaga ba ruwan ka ne shi sa Allah ya taba da hakuri in baka biya ba za ka bige wani ya bata ba aikin haji wallahi ko umara to wannan shine to kaga wannan yamaniye ni din wancan kan ko shakka babu ni a iya abin da na sani bai da wahala musamman ma za ka yi da wafin tsakiyar rana tsakiyar rana ba wai na tsakiyar rana ka fito za ka ba wani cinkoso don farare ba ta kan zafi duk da jahil sun zuba ya ɗaukar rana kawai ranar ta sama ita ce wasa su sai ka zo amma na dare ko in rana ta faɗi zai ka gane kuran to kaga anan sai ya gaya mana cewa to wayannan yamaniyai ne din guda biyu su annabi alaihi salatu wassalam yake shafa to amma ne adu sirfiya amma wannan ta akalmin kuwa takalman da kake gani masu jemamiyar fata wanda ake kira a turkiya bai ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarbasu yarbasu ni'al ko yarbasu na'al allati laysa fiha sharu naga annabi alaihi salatu wasallam yana sa takalmin da babu mi babu gashi a kansa shi za su kai kiyasi har yanzu in takalmin ka na fata ne ya faɗo wanda yake jemammi ba na leda ba kai ma sai ka fada wannan duk da mun faɗi abin da malamai suka ce cewa ba wajibi bane kun ji na uku ko wa ya tawabbau fiha yana yin alwala da su abin da ake nufi da wannan ba da takalmin yake ba ana nufin idan yayi alwala ta kafarsa da danki zai kuma saka takalmin zai wanke kafarsa sannan da dankin zai mai da kafarsa shi ba ce ba kai dole ba kaga yanzu a zamanance ana cewa idan takalmin misali rufaffe ne wannan food athletic da suke fada sun yasin yasin ruwa ko yawa eh yawa to irin wayannan da da da ake samu yawanci sun ce inda dan shi ne kasa saba ko to kaga ba wanda yake wa dole sai ka gogoje kafa ka kasa amma dai ibnu umar ya ga ya mana cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya alwala yana maida ababuwansa cikin wannan takalmi yace fa ana uhibbu an albasaha yace ina so in sa haka ibnu umar yace duk abin da yaga annabi yayi in dai ya gani to sai yayi wucewa suka zo yi wata rana to ta wata hanya aka ga ya sako da kan abin hawan da taguwarsa ya zauna a wani guri aka ce ya yace wallahi ban san dalili ni ba mun taba zuwa za mu wuce annabi ya zauna a nan aka ya kewaye wani guri a tafiya yaya haka yace annabi na taba gani ya kewaye gurin ko na san kimari ko ban sani ba sai na yi kun da ahlus sunna wal jama'a ko shi da ake cewa imamu ahlus sunna na na ya tace ina an goji ya tawo saboda a ta tafiya irin ta annabi yake tace bayan annabi ya bar duniya sai ya tuno mun annabi alaihi salatu wasalam sai in ga tafiyar ma kobo da kobo irin ta sai yake yanzu wayannan sai su zama mutanen banza dan Allah a babalan ai ana cewa wai muhibbul muhibbi muhibbul matoyi matoyi matoyi sannan suka ce muhibbul aduwi kuma aduwun matoyi maki maki ne sannan sai suka ce aduwul muhibbi muhibbul ko maki matoyi shi ma maki ne aduwul zai zama kenan shi ma ka gane aduwul sannan aduwul aduwi ba muhibbun makiyin makiyin ji kuma masoyi ne shi ne kawai an fahimta ko yawwa to sai ce kaga sai ce wannan yake yana sawa saboda bi annabi alaihi salatu wassalam yana sawa wa amma sufra amma wannan kuwa kira gemu da wato kira gashi da ake yi fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufra naga annabi alaihi salatu wassalam yasbuku biha wannan kalar da ka ganna zawa na tiri yace naga annabi yana sawa ne ko yado ko baki yace fa ana uhibbu an asbuga biha ni ma nake so rika yin kiran da shi na hudu wa amma hilal amma daga murya kuwa daga murya fa inni la fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga murya da sai a farkon wata da ya fara na aikin haji yace to ni ban ga annabi alaihi salatu wasalam yuhillu yana fara daga murya ba hatta tambayi to rahila ko hatta tambayi to bi tambayi to bi rahila har sai ta go ta daga bi shine muka je a cikin motar ka ba an zaka tafi sai a ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik kama labbaik allahumma umratan mutamati mutamati mutamati an bi ila al-hajji ai ka gaba da ita sauki ne wannan kawai ihlasin shi ne wanda za ka yi ta yi labbai kallahu har aje a sauka mutum ba zai daina tambiya ba sai ya yi ido hudu da me ka'aba kana ido hudu da ita za mu zo mu ji nan gaba me za ka ce sai ka canza zikiri kamar yadda ibnu abbas ya faɗa to daga nan kuma talbiya kuma ta ƙare sai kuma a ci gaba da yin aikin umara ko aikin hajji to wannan shi ne to kaga anan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa na farko shine fa'iduwar tabi'ai wajen tambayar sahabbai akan aikin annabi alaihi salatu wasalam daga abubuwa hudu ya ga yayi bai gamsu ba sai da ya tambaye shi kuma ya ba shi amsa to haka ya kamata duk wanda ka ga yayi wani abu a addini ko ma a me baka sani wa tambaye shi na ga kai da zaka me ba na mantawa san addini irin namu ina junior secondary school naga in an yi sallah da an yi sallah kawai sai in ga an yi haka a gaba sai a haka a kewaye ya kawai zai yi ban fasan bai ake hakan ba kawai sai haka sai in haka akwai wanda tijo ai sai daga baya na gane wani ya ce wai Allahu ake haka sai a zo hakurin wai sai a haka ai hakurin sai wanda tijo muna SSK haka sai ga na yi yana nan da ransa sai ce mun tunda a lokacin ina secondary na ma fara koyarwa islamiyya sai ce mun me ake zanawa kuma me yi sai na ce wallahi ban sani ba yace kuma kawai zai karka yi duk da haka saboda wato taurin kai irin na ɗalibi na ci gaba da yi to wani da ya gani shi kuma ina yi da yake min to shi kuma na ta karatun sai yake min idan ka yi ka goge wai in goge gaba to a gurinsa na samu za ta amsa sai yake min saboda Allahu ake yi nace to sai ma a lokacin da san Allahu ake zanawa a ja baya as time goes on kuma mutum yana zuwa gurin malamai sai gane ba ba shi da asali ma anzala Allahu bi hannun sultan to wai sa ka da yake kaza na Allahu ka kewaye hakurin kai ne hakurin kenan eh haka haka za a sa dama an kai Allahu sai ka hada yan yatsun ka biyu daidai kan hakurin sai ka zana hakurin sai ya kewaye haka eh an kewaye ka saboda haka shi kenan ai ka ga nan ma ka duba da kyau akwai yawa da tiluju wuju da shi ko babu mutum ya timba da yake shi ma Allah ne kwarai kuwa sai ba da tilu ai da abin da ba addini ne ya koya ma ba ko to zaka samu matsaloli da yawa domin kaga dai an mun tambaya ni ba ban sani ba in yanka da za a yi ba zan kawo gurin da babu babu ai kamar kalmomi ne na bahauje bahauje ce ma ai yan ubanci akwai wani ne yace yan ubanci akwai nasi nace wa malamin da yake tambaya nace ka ga ka ce ka nasin wallahi in yanka ki za a yi ba ki da aya ko ɗaya da ta nuna akwai yan ubanci a musulunci babu in kuma akwai ya kawo ba wata aya da take akwai yan ubanci a musulmi to ina ne aka ce dama ita suke cewa in da za ka yanka shi kuma ka ce in za annabi yusuf sai kawai ta ce ka zama dan uba a wata ayar na taɓa ba ku misali idan aka zo ta inda za ka gane ba yan ubanci idan aka zo a matsalar gado yanzu da uwa ɗaya uba ɗaya sai a ce uba ɗaya sannan uwa ɗaya wanda kuke uba ɗaya ba ya fi wanda kuke uwa ɗaya girma a tsarin gado a ta a musulunci kawai sai wani ya zo ce ma akwai ubanci ka yadda a babu shi yawa abinda da kabila yan ubanci suka yi eh su annaba adam da hawa'u ne ba waye uban su annaba adam a tsirana hawa'u ita ce uwar ba wani yan uwanci to ai kaga su yan uwanci ma suka yi in kana so ka ce wannan su ka uwa ɗaya uba ɗaya suka yi na ita kaɗai ce na na wawo a gani? to to kaga in ma wannan abin magana ta kama abin da za ta ƙara mana dalili inda irin wannan dalilai ake kawowa marasa kan gado da sai a ce ƴan uwanci ne asali ma ba ƴan uwanci ba ko ba haka bane ko sai mu ce shine asali domin shi annabi Yusuf ai ba su kashe shi ba amma wancan ai an yi kisa ko a ƴan uwan shi an yi kisa wannan ko bai ba to Allah ya kyauta akwai abubuwan da da yawa sun shiga mana wallahi sun kuma lalata abubuwa wanda za a ga kawai shigo da su kai to kaga mun koyi wannan na biyu shar'antuwar talbiya bayan mutum ya hauka abun hawa to ci gaba da talbiya mun gano a wannan hadisin cewa ba tsayawa za a yi ba kamar jirgin sama ko mota ko ma wannan irin abun hawa to ka ci gaba da talbiyar ka ba ya karka biyo alazan zamani ai ta hira ba ruwan ka rubu ibada ka je musamman alhaji ne kai sabo karka biyo musu wallahi Allah karka biyo musu kai harka abin da ya kai ka kawai yawwa sannan na uku da za mu taƙaita a kansa shine shar'antuwar shafar rukunin yaman da hajarul aswad cewa kira'a ta zo da wannan amma a ina ka samu shafar makamu ibrahim za ka ga wani ya mata haka ya rungume ta ya tsaya to sai ya tsaya haka yana sai a wannan masu da'awar suna zuwa suna inda tarari su zo su ce ma wannan gurin ba a shafarsa ba a yi masa komai abin da aka ce ka yi a makamu ibrahim sallah da ka'a biyu da ka gama ka sa ta tsakaninta da ka'aba ka sa ta a tsakiya kai sallah in ba baka samu ko ai za ka yi kalli dai alƙibla kawai shikenan abin da aka koya ma kawai kenan amma wallahi abin da kai ci kuma ai alhamdulillah wallahi fararan ku sun fi mu jahilci sun fi mu jahilci tsantsa da wahala kafin baki ɗaya ya sai sai fari hamsin tasa'in da tara ya yi domin dama mutsin latilla ne to kafin baki ɗaya za ka sami casa'in da tara fari yayi saboda haka karkaje wani ya baka tsoro saboda ka gan shi da hai'a da cikakken gemunsa da komai kar ya baka tsoro wallahi bai san komai ba karka ga wani ya ji wani abin da yana Allahumma ana amsa kai ma karkai kai naka kawai yawwa wannan shine to kaga wannan kenan ku je gaba babi na shida babu tsiri lil muhrimi inda da ihram babin da yake magana akan sanya turare kun ga ai sanya turare ga wanda ya riga ya haraba da aikin hajji haramun ne ko to amma akwai gurin da ya halatta shine lokacin da mutum ya yi haraba kafin ya shiga ya fara wannan talbiyar lokacin da ya wanka ya sa kaya ya halatta ya sa turare a karan fani daga nan bai halatta ya kuma sawa ba har sai ya cire har sai ya zo wata gaba da zamu zo a cikin rukunin hudu ya gawa da uku har sai ya yi wannan sannan za a baki dama ya koma ya yi wancan saboda haka idan kana so ka tada ranar da to kafin wannan gaban ne za a wanda ya saba da turare to sai ka yi kokari ka samu mai kyau dan a harami za ka samu turare ya karamar kwalba miliyan goma ina gaya ba miliyan ɗaya Allah kuwa tasa turaren miliyan ɗaya kawai ka je kai kallo ka gani turare don wata ran bala ibrahim khalil Allah ya kara masa lafiya ya taba faɗa wani lokaci yana karanta bidayatul mutaid aureliya muna ta mamaki cewa turaren miliyan ɗaya a lokacin haka yake a yan kwalba na miliyan ɗaya muna mamaki ni lokacin da na je maka na shiga na yi kallo ka je ka gani kai kwambatin kuɗin ka gani miliyoyin nerori Allah turare sosai kuwa yawwa ga shi nan alhaji ya ko yana kallon ka wata kila alhaji ma ya siyo na dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya sarkin labarai ka je a ɗan tsiyaya maka saboda haka shi za muna mamaki muna ganin cewa mutum mutum ya je wannan sai malam ibrahim kalli ne sai kai ne talaka kake ganin ya tsada kuma haka ne kai ne talaka ai dan wani a kusa da mu yace a wannan almubazzaranci ne sai yace kai ne talaka da kake ganin yayi tsada ne almubazzaranci ni yanzu da nayi kuru na tafi maka in na je na je na dubu ɗari ma ne almubazzaranci domin samu na za a duba kun fahimta da kyau ko kamar sa ne na sha da misali mu shiga da injiniya da yake jin alada ni kuma ina jin alam misali shi alat yake ji ana ba shi dubu ɗari uku mai fasa waya ɗari biyar tana shigo masa ni kuma ina samun dubu talatin a wata mu shiga cikin sa'adi ya yi siyayya ta dubu hamsin ni kuma ɗau dubu goma na yi siyayya to na yi almabazzaran me yasa saboda ba ten percent na ɗauka ba ni ne almubazzari ba shi ba shi da aka ciko masa kwandinan nan aka biyo shi ni da na ji riko a leda to ni da almubazzari ya cancanta ba to sai kuwa an gane ko to saboda haka wannan shine misalin da zarar an tafi wannan gurin kawai ko da yake Allah ya ji kala ji garba ado idan naga abu na ce kaza zai ce kai dai malam kai addu'a Allah ya baka kudin kawai ina mamakin cewa yanzu mutum ya zo nan ya kama daki a darul tauhid miliyan 1 kullun miliyan 10 to kwana 10 a darul tauhid kwana goma ina ta mamaki ya mutum dai ai wannan bai kamata ba kaza kaza to wanda ya je kuma ya shiga gurin dan da muka shiga wata hanya da suke bi a wani kaya subhanallahu na ga muku kallo yana maka ba Allah yana maka ya kare gaba ɗaya a maka da Madina da muka ga hanyoyin da suke bi kawai manyan mutane ne gwamnoni ne da manyan haka masu kuɗi to dama miliyan ɗaya domin nawa ce ba komai ba ne sannan kuma ta wani ɓangaren idan mutum ya kyauta ta niyya sai ga ai Allah ya kashewa yawwa shi kenan kawai kai dai kawai ba daga nan na canza niyya ba ai da ina bulemin cewa kullum duk shekara mutum ya lallaba ya tafi maka na daina yanzu na daina ni ma na samu duk shekara zani Allah duk shekara wannan gurin ai dai mutum yana da kudin zai je maka kai dai kawai Allah ya hori minti biyar wai na da labarin maka ai guri ne da Allah dai ya kai kowa kawai ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda matar annabi kira da Allah ya tabbata gari قالت تتي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ناكتن سيدنا ساوى النبي عليه الصلاة والسلام تراري lokacin da yake sanya ihraminsa a daidai lokacin ya halatta amma da zara an saka kuma an shiga aiki to bai halatta ba amma a lokacin da in kana son turare sosai to sa akwai wanda zai ba zai sa jikinka yi wari ba har ka gama wani illihi kabla an ya duba bilbai haka nan lokacin da illihi ya halatta wasu abubuwan kafin ya iya wato tsawabul ifada kun ka dama ai mun fada rukunan hudu ne ko na farko irani na biyu ne tawafi na uku ne sa'i na hudu oke hukubun bi arafa abuwan hukubun bi arafa to saboda haka akwai tsawabul ifada da ake yi da zarar mutum ya yi tsayewa arba ya zo ya yi wato ya yi ya ke kiransa a bayan ya yi jiba jiba na ke zuwan jeman da biyu ba a yi dawa shi ne na biyu wani ya tsawo hu bil bai tilati na ce ku lissafa su a jere daga niyya sai abin da ya shafi wato a tawafi ko yawwa shine na biyu sannan na uku sai sa'i na hudu kuma shine uqubu arafa an fahimta da kyau ko to kaga ai har yanzu bai gama aikin hajji ba duk da yayi uqubu arafa to akwai sauki da yake da shi idan yayi jiba to ana ba shi dama ai kaga baya gama aikin hajji gaba ɗaya sai yayi tawaful ne ifada to idan yayi wannan jifan kafin ya tawaful ifada ya halatta yanzu an halatta masa yayi wasu abubuwan da ban shine wato wani ainihi din zai iya sa turare yanzu zai kuma yi wasu abubuwa da za mu ji su nan gaba shi ne kabula an yi tsufa bilbai kafin ya yi tsawafi ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi jifa hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha wace qalat tati ka anni anzuru ila wabi tsiri fi mafrikin nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisha Allah kara mata yadda take cewa ka anni anzuru kai ka ce ina kallowa ila wabi tsiri zuwa ga wato haske hasken turare domin annabi alaihi salatu wasalam idan ya tashi yana raba gashin sa biyu ne tunda yana da gashi da yawa sai ya raba shi biyu inda ya raba biyu ai kun ga tsakiyar farin fatar sa zai fito to tana shafa ba turare a gurin ba ne mutum ta shafa ba turare a gurin to shine tace kai ka ce ina hango wannan farin hasken mararrabar gurin da ya raba gashin annabi alaihi salatu wassalam wa huwa muhrimun alhali yayi harama da aikin haji wato duk da yana ta aikin haji amma wannan farin turaren bai faje ba inda zaka je kusa da shi zaka ji kankin turaren amma ba a lokacin ya saka ba shine mabis wa mabis kai wabis shine albariq wal lama'an wannan walqawar wannan hakkin gurin hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha ana an an Aisha an Muhammad bin wane ne muntashir ko qalat qala yace sa'altu aisha na tambaye da aisha Allah ya kara mata yadda fa zakartu laha qawl ibn umar sai na gaya mata magana ibn umar ma uhibbu an usbiha muhriman am dhaqiba yake cewa ba na san in wayi gari na kulla harama da aikin hajji na takuda da tarari na riga na daura harama alhali ina takuda da mai tarari wai ibn umar yana faɗa wannan faqalat aisha tana na aisha tace ana dayyatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ga ya masa ni din nan na ta wa annabi alaihi salatu wasallam tirari dun ma dafa fi nisa'i sannan kuma ya kewaya gurin matarsa dun ma asba abu huriman sannan ya waye gari wato ya tafi sallama kenan ko ya je ya sallama da kowace cewa zai tafi aikin haji sannan kuma ni asba abu huriman ya waye gari yana mai harama da aikin haji to kaga ta ta kure magana kenan shi ibnu umar bai sani ba abin da ya sani shi ya fada kore wani abu da yayi ba shi yake nuna ba ai ba tabbatarwa ita ce ilimi to wannan ne ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wannan muka kuskure Allah ya yabe mana akwai tambaya da aka turo wanda ita za mu fara kalla um, akwai tambayar din satin da ya wuce wannan ma aka ba mu ita cewa me hukuncin yaro karami da ya aikin haji idan ya yi aikin haji ya sauke aikin hajjinsa shi kenan ko ya girma ba abinsa ko kuwa sai ya sake yi idan ya samu kuɗi sai ya sake me yasa to idan sai ya sake to wanda aikin hajjin da ya da lada ko babu to ai ba alƙalami akan yaro iyayen sa ba bai dalili na su suka biya kudin ko abinda malamin suke faɗa kamar imamu zuhuri da ibnu ishaq suna da amsa da suka bayar imamu zuhuri ya ce ya halatta a tafi da yaro a yi aikin hajji har ya ba da misalin cewa in ya kasa aka je gurin jifa ya kasa ya halatta ya mara to ya za a yi da ladansa aka ce za a ajiye ladansa lokacin da ya fara ya balaga sai a bayar masa da ladan lokacin da ya balaga amma ya dauke masa wajibci bai dauke ba duk ran da ya samu kuɗi kuma wajibcin aikin hajji yana kansa shikenan Allah ya dace da wannan cewa yi yana so a tunatar da yan uwa akan cewa wato ana barin bayan liman waɗanda ba su cancanci tsayawa a wurin ba suna tsayawa su kuma mutanen da ya kamata su zama a wurin sai su koma daman liman bisa tunanin cewa wai akwai ladan tsayawa a daman liman to to wannan dai wato kamar jan hankali cewa ya faɗakarwa a kai ko shakka babu da ba annabi alaihi salatu wasalam cewa yi waɗanda suke ba abota hankali su za su zanto a bayan annabi alaihi salatu wasalam haka ne ko yawa ma abota hankali su ne za su zama a bayan liman wanda idan liman ya shiga wani rafkanuwa ko kuskure su za su tare akwai wannan magana tana nan amma idan yaro mumayyizi ne akwai bambanci tsakanin mumayyizi da baligi shi wanda yake mumayyizi shine wanda yake adolescent daura irin sai balaga amma bai balaga ba sai dai yana iya bambance fari da baki kamar irin shekarun da aka fara tura Amr bin Salima ya fara liman a Madina ai yana karamin yaro amma ya san ya tsaya liman sai har sai ya raka a hudu zai sallama da bambanci da baliki an fahimta da kyau ko baliki shine wanda shari'a ta hau kansa mu fahimta da kyau an yadda cewa idan an cika a masallaci kowa ya zo da wuri wanda ya kamata su tsaya a bayan liman shine masu ilimi da shekaru na haɗa guda biyu ne saboda su ne uwa uba masu ilimi da shekaru su ya kamata su tsaya a bayan liman amma idan yaro mu mayyizi ko yaro ne baligi wayancan masu ilimin da masu shekaru ba sa zuwa masallaci da wuri sai wayannan mumayyizan sun shiga gaban liman to malamin suka ce ya halatta kuma ku janye su ba ba yara fa kanana nake nufi ba yawa idan kana son ladan gaba to kai ma ka zo da wuri shi fa tawon gaba har cewa aka yi guri ne da kowa ta kansa zai wa bi zalika fa laysa nafatil mutanafisun cewa ba ba dantan cewa bismillah a gurin lada ne yau mai gurin mar'u bil adiyi za ka filo kowa ta kansa ne sannan magana da yake biyu na cewa tsayawa a bayan liman ko shakka babu shi ma babu na ci karara da yake nuna wanda ana fakewa ne da hadisin na Aisha cewa annabi alaihi salatu wasallam yana son dawaitawa a komai amma hadisi Anas dan Malik ya nuna cewa sai da ake fara zau ta bayan liman domin matsalar shi ne idan kowa ya koma dama daga lokacin da liman ya rafka ruwa wani ya shiga daga bayansa to ya za a cike nan din kun fahimce ni yawwa abin da yake daidai shi ne ta bayan liman ake fara sau to shi kenan idan yanzu masallaci ne gaban kun ce ta dama ake yi mutum bakwai ne a masallacin da na zo na shiga ni ne liman ina gaba sai da aka koma can guda bakwan ko nan gurin ba za su kawo ba ni kaɗai zan sallata ko ba haka bane saboda haka ba dalili bane a bayan liman za a tsaya sanan kuma daga nan to an yadda cewa tsawon da zai tsora kuma na daman ya tsora a nan ne sai kai amfani da hadisin cewa bangaren daman ya fi lada wannan shine abin da yake wallahu ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukake ta wa bismillah lokacin da ya tsaba ko ya tsaka ina ji idan aka yi sallah ne eh eh kiran sallah a tsakanin haɗin sallah wannan matsala ce ta malikiya a mazhabar malikiya idan za a haɗe sallah sai a kira sallah amma mazhabar hanabila da wajen malam imamu shafi'i in bambanta ba hanabila dai ina da tabbata a kansu cewa ba da kan haɗe sauji an jam'u bai da salatin kiran sallah ɗin ya isa amma a fahimta da kyau idan ka je masallacin da su iya fahimta su kenan sai an kira sallar ka kyale su su shi kenan amma dai wanda ya fi shi ne ba sai an kira sallah ba kawai a haɗe sallah ba wani abu da ake so ya shiga tsakani me yasa aka ce idan kuka bari wani abu ya fita sai bayan an fita kowa ya fara tafiya sai aka da hadari ya rugo da gudu a ce liman wallahi da wani hadari a dawo a yi ba ku da yanci kuma ku haɗa sallah in dai an fice daga masallaci to ba a dawowa a haɗe sallah amma a cikin masallaci idan liman ya haɗe sallah ko an yi ruwa ko ba a yi ba ta yi dama yin ruwa da rage ruwa a hannunka yake don wani zai ce gashi kuma ya haɗe ba a yi sallar ba a to waye gaya ma daga cikin sharaɗin da ake haɗe sallah dole sai an yi ruwa ai ta aka yi lil madarin waqi aul mutawaqqa shikenan a ta amaliya ka karanta askari wannan shine saboda haka ba sharadi bane dama ai Allah madaukakin sarki to inna la indahu ilmu sa'a wa yunzilul kaysa ya timmu dan gaibi cewa za a yi ruwan ba za a yi ruwan tandu focus ne cewa ana kare za a yi ruwa lokaci kaza ba cewa suka yi dole ba wannan shine wallahu a'lam ai magana ta ta fita mallam biyu in dai ba so kake kai mun kani kanti ba a babu wannan korobo babu wai ce wai wai masallacin da ka zo ka bawa ta hade ba kuma wasu nayi saboda haka bayan an gaba a nan liman ya muku mulki zizi domin liman shine mai hukunci a hannu duk da cewa ana cewa kai ma ka rika duba yanayin kwato ba din ka kai ma idan ka zo sallah eh domin ra'ayin mamu inda bai saba ba yana da fa'ida an fahimta da kyau ko domin akwai masallacin da yanzu aka yi magariba to kowa ya tafi unguwar su ba wani yana da'in wani yana dakata wani sai dai alba masallacin isha'i to sai gobe ba za a yi kayo ba to ya kamata a rika itibari da wannan to saboda haka sai kawai mutum ya ruga da gudu ba ya nan ba zai tafi zera ya biyu suna haɗewa saboda haka sallaka ba a haka ba a haka ya kamata ka fahimta da kyau ba ta ba ba ta ba domin ka yi sallah ba a lokacin ta ba malam shi ne hukuncin wanda ya sallah ba a lokacin misali wanda ya sallah asuba yanzu ta yi domin sai ya sake ko shakka ba amma idan liman ne ya shiga tarkonsa aka haɗe to ta yi gwara gwara ma wanda ya liman din ya ci ya tawaye shi ya tashi ya haɗe to gwara wannan amma wanda ya fita ya dawo ya roko da gudu ya tafi kan gurin ya ga ana yi daga zera ya tawo nan wallahi ko shakka babu iya fahimta ta sallar da bace ba domin yayi sallah ba a lokacin ta ba an fahimta da kyau ko gwara wanda shi ya tawaye da aka yi sallar ya ga ba za a haɗe bai haɗe ta sa to wannan ka iya fakewa da wani abu daban kaba da hujja me sarkin lada ne zai ba za su tafi ba kaji yake wasu aka haɗe sallar sai su rabu guri kuma su koma su zauna a cikin a cikin gurin ai kaga a cikin abubuwan da ake kawo har a malikiyar to aka yi da an gama ko na fula ba a so kowa ya nan kowa ya tafi gida a wannan kuma daban a kuma yanzu fita za a yi kowa ruwa ya mantuka da kake so ka ce to ba ko akwai wanda ruwan na taba shi kuma sai kwana uku ba kuma ganin sa a masallaci idan ana ruwa wannan uzuri amma ba a ruwa wani ya tsaya jiki ga alaji sallau ya fara nafila ba a haka gida za a kowa gida zai na'am ka manta to wannan shi ne Allah ya yarda Hada, na. ba komai inda ya karba amma in yadda bai yadda ba shikenan inda ya karba ba komai to shikenan sai ya hada sallah ai kaji wato karatun ba hoje kenan shi da abin da yayi niyya a zuciyarsa shine karatu amma babu wannan sharadin gaskiya babu Allah ya dace da mu alaikum malam ne yan duba kenan duba ne ba kyau bokanci ne haramun ne duba kaji ko yawa ka je duba ma cewa zaka shekara a kaza a duniya ko zaka samu kudi ko zaka yi dai haramun ne ko wannan business din da za a yi yanzu in kai zaka sami haramun ne ka sani shi bokanci matsalarsa idan mutum yana zuwa gurin boka ko yana bokanci ba wai rijiyar da zai a wuce ko kuri yan ji ko kuri yan ji ba direct yan ji za a kai shi wuta idan kaga ya fita a ta rijiyar da madu fi san mil iya sai idan raƙumi zai fita ta kofar allura duk abin da aka ce ma zai raba ka da annabi alaihi salatu wasalam ya raba ka da Allah duk wanda ya baka fatawa kai karkai ka fahimta da kyau ko duba babu kyau wani ya je duba babu wanda ya sa abin da zai faru gobe sai Allah saboda haka ba daidai bane na'am haka Hmm. ai wannan tazarar da yawa ita ce illa abinda alaji ya ce mutum ne ya bi nan sallah misali sai bi sallah a nan sai gaba za a haɗe ba sai tashi ya fita ya tafi wani guri sai inda za a haɗe yana zuwa sai biyo nan ɗin ma sun haɗe bayan ya fita ai ba shi da maraba da wancan da ya keka da gudun da na faɗa sai dai haƙura wa ya sa ka yanzu shi kenan aban lawo amma salaf kare ku ba ai ne amfanin karatu mutum ya ji wannan to da ya yi wannan kurakuran to kada ya ƙara wa man ada fahimta kimin lahu ne aban lawo amma salaf duk wanda kai kurakurai a baya ta wuce domin a ji ta haɗin ka kai na ganganci eh aikin haƙi yana nan shi ne a yi wasu malamai wasu suka ba da amsa nan magana da wasu ke na cewa iyayensa za a ba ladan da na tallafa wanda suka yi aiki alkai yawwa shi ne Allah ya dace da mu Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبارك يا رب العالمين suna da kawo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon ka ɗaukaka Allah ya goya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna da kowa gidi da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su muna da kowa gidi da sunayen sa kyawawa ƙasar mu Allah ya zauna da ita lafiya iyayen mu Allah ya ji kansu da gafara waɗanda suka sa kasuwanci a gaba Allah ya tallafa mu masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su Allah madaukakin sarki ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih ummatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'aka ya rabbal alamin صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.